bismillahir rahmanir rahim وغيره ثلاثة مكيس وغيره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا نعم وإذ استعاذة ثم أكم إقامة وغالبا ذات لازم وما يلي الآخر مد وقتها ما كسر تلو الساعة ما افتتها بحمد وزل كنكفا وثم ما يربو في أمثال الحدث نعم na'am wa gairu zi salasatin to mun yi magana akan zancen ya ake ginin mazari na sulasi wanda sulasin nan mun kasa su kashi uku akwai wanda yake bayan mun kasa shi kashi biyu akwai wanda yake mutu aji da kuma nazi na kuma har ila yau mun kasa shi kashi gida gida uku akwai fa'ala akwai fa'ila akwai kuma fa'ula ko wanda kowane mun faɗi yaya ake yin wannan ɗinsa ya ake ginin mazdarinsa sannan kuma muka faɗi cewa bayan waɗannan wanda muka faɗa to duk wani wanda ka gani kuma ya zo ya saba da wannan dokar da muka faɗa to wannan abun kawai ka ɗauke shi naƙali ne yawwa in an ce ku naƙali ne kaga abu ne wanda sai dai yadda ka ji laraba sun yi ba dama ka kiyasta to shine abin da muka faɗa wanda muka bada misali kamar irin su a raliya da za a ce rilan ko zahaba a ce zahaban ko shakara a ce shukuranan ko azuma a ce azumatar wanda duk mun duba za mu ga inda kiyasu ne duk sun bambanta kamar yanzu azuma inda giran inda hawan fa'ula ne a ga mun faɗa mun ce fa'ulatun fa'alatun li fa'ula an san wala amru jazin jazil ayi amma dai ya zama fa'ulatun ne ko kuma ya zama fa'alatun kaga kamar ya zama azumatun kenan ko kuma ya zama azamatan kenan amma kuma sai a ce azamatan to kaga wannan kawai laraba suka ji kawai sai ka kiyaye shi akan hada ba wani zancen wannan haka na raliya kaga fa'ila ne to raliyan idan ya zama mai muta'addi ne ko ya ga tunda raliya kaga baya ta addige nan ko don baya ta da kaga lazimi ne ke kaga ya zama fa'ila kenan ko fa'ila lazimi babu fa'al kabarayin wa kajan wa kawan sha kaga sai zama awon farahan kenan ko amma maimakon a ce ralan sai a ce rilan kenan kawai to kaga ji ya saba wa ka'idan waɗannan kawai na ƙabi ne to bayan wani ya gama da sulasi kuma sai shigo cikin ruba'i kuma dama ruba'i a fa'ala fa'ala bishaddin fa'ala ko da kuma wa'annan dai su ne kusan wannan da kuma af'ala yi wa'annan dai su ne waɗanda suke ruma'i ko to a cikinsu kowanne zai ɗauka ya gaya maka yaya ake ginin manzarinsa shi ne faɗa ya ce wa gari zai salasatin wani ɗan gida ɗan uku wanda wanda yake ba sulasi ba to maki su manzari manzarinsa shi ma abin ƙesa wani wato ana ƙesa shi ƙesa shi ake yi ka gama kifi ne kenan ba na kali bane shi na misali sai ce kan kudisa kaman kudisa wannan bina wal majhul ne kaddasa asalin sa ka kaddasa ai fa'ala ne ko to tunda ya zo a awan fa'ala to ɗayan biyu duk shi a nan wajen bai bambance ba sai a cikin misalan ne amma kaddasa ko ya zo sahihi ne shi ko ya zo mutalli ne idan ya kasance sahihi ne shi kamar yanzu kaddasa to in zaka gini a manzarinsa za ka gina manzarinsa ne a bisa awon nan na tafi'ilu kamar taƙadisu kenan kaga tafi'ilan taƙadisan kaddasa taƙadisan fa'ala tafi'ilan abinda za ka aure shi kenan idan sahihi ne shi kamar yadda muka faɗi wannan abubuwa kaga wa kallama Allah Musa takaliman kallama takaliman fa'ala tafi'ilan to akan abin da zai aure kenan yakan zo wani wannan ya zo kawai misali ya zo a awan nan na fi'alan wa kazzabu bi ayatina kizzaban haka ke yago fi'alan ne amma ai kazzabu ai kazzaba ne fa'alan to yakan zo da irin wannan shi ma kaga fi'alan kenan maimakon wancan wanda muka faɗa muka ce tafilan din nan to yakan zo a irin waɗannan abubuwa shi ma ko kuma ya zo a zama kizzaban din ma a yi tahdidi a ce kizzaban kawai ba fi'ala ya zama fi'alan kenan ba fi'alan ba kamar kizzaba ba shi ma yakan zo irin waɗannan abubuwa idan zai bai magana su ba a cikin abin nan sai ya kawo na wancan wanda yake shine mutarji shi ya fi yawan zuwa sai ya kawo shi na takadisin din shine na takila shi ya kawo an gane ko to shine ya kawo wannan ɗaya kenan kaga fa'ala sai ya zama me tafsila kenan to wannan idan ya zama me in ya zama sahihi kenan to in ya zama kuma mutalli ne fa shine sai ya kawo maka kaman wa zakihi tazkiyata na'am kaga zaka ai mutalli ne na'am ko Na'am.
sai ya kawo maka shi to in ya zama zakihi zaka sai ka ce tazkiyatan na'am shi zaka din nan asalin abin da ya kamata kai masa shine ita wannan ya din ta ƙarshe ita ake shafewa in ka shafe kuma sai ka zo kuma da da asalinsa in ka ce zaka ai ya kamata ya zama idan awan taqdisin zai bi ya zama tazkiyan zaka tazkiyan ko afuwan ba zaka ba zakka nake son shi inda muna magana zancen ruba'i ne ko zakka ko kaga ai shine awan kaman fa'ala kenan ko to sai ya zama me tazkilan ko ya zama tazkiyan to abinda ake yi shine tazki ga kuma yan ko shine tafi lan to wannan ya din wadda asalin ta zakka ce ta farko sai ka shafe ta in ka shafe ta a can karshe kuma ka san kaida da tasribi duk inda ka shafe wani abu to sai an musalto wani abu sai an musanya wani abu maimakon sa to sai ka kawo ta kuma a can karshe ita ce za ta maye wannan shafe wata kai kaga ya zama tazka zakka tazkiya kai kaga ba a ce tazki yatan ba ko sai aka ce tazkiyatan kaga an shafe yar amma an mun zanyo ta alwan da sai ya zama tazkiyatan to idan musalli ne kenan abin da ya kamata ka yi kenan ya zo a awon waɗansu kan zo amma na jiri ne ya zo a awon tafilan din tazkiyan din matsala amma a sa mata din a shafa wannan ya din shine yake zuwa a shine mudariji shine biya amma wancan na jiri ne ya zo a a irin wannan awon nan to wannan idan ya zama fa'ala kenan yalla ko sahihi ko ko mutum shi ne ya kama kai na'am wa jimila haka na da kuma ah, me ijmala da kuma ajmila kaga ijmala kaga ajmila kaga me kenan awon afila kenan ko ko kuma afala ko sai ya zama me ifalan na'am ko Na'am.
amma akrama ikraman na'am ajmala ijmalan na'am ko Na'am.
ada ida'an na'am ko to duk waɗannan sun zo a awon irin idan ya zo irin waɗannan kenan a irin wannan awon abin da za ka yi masa kenan na'am amma fa idan ya kasance bai zama mutallal aini ba ne na'am bai zama mutallal aini ba shine za ka yi masa irin wannan awon amma yanzu idan ya zama mutallal aini ne kamar misali yanzu a kama a kama ai awon ainihinsa ai ai mutalli ne ko tun da ya zo a irin wannan ainihin abin da ya kamata ya zama a kama ikiwaman abin da ya kamata ya zama kenan a kama ikiwaman abin da ya kamata ya zama kenan to tun da ya zo ikiwaman haka larabawa kuma sun kidi inda aka zo aka sami ɗauri wani abu kuma wanda yake mai wasali ya zo kuma ya fi shi a gane Na'am.
sai suka ce to wannan wawun a cire harafin wasalin da yake kan wannan wawun a mai da shi kan kaɗin sai ya zama ika ika to amma wawi idan ka bar shi ai bai mujanasa da fata kuma wawi ne sai dai alifi to sai ka cire wawan nan sai ka ce ika ko Na'am.
to sai kuma ila yau ka musanyo wani kuma tunda ka shafe shi kuma sai ka musanyo masa wani abu sai ka ce tan sai ka ce kamatan Kamata.
to waɗansu suka ce ka bar shi a hakan shine to amma kuma wani suka ce to ai idan ka ce iqa ma ai wannan wawun da ka cin- da ka cire shi ai ka musanyo alibi misalin sa Eh.
to me kuma sai ka musanyo wata Wata ka gaba.
shi za a can wani waje zaka ji an ce wa iqami salati Na'am.
ba za ka ce wa iqamati ba wa iqami salati ai yazo Eh.
to shi sa a wani wajen sai ka ji iqamatan ko kuma iqami a wani wajen domin a can wajen asalin ko baka musanyo ta ba ai ka musanyo wawi alibi a maimakon wawi Na'am.
wani suka suka ce a wannan wawun kawai abin alifin abin da sai aka musanyo shi kawai ai mujanasa ne saboda dama ba yanda za a yi fata tabu a tabu wawi Tabu wawi.
ai wawi ya fata sai dai alifi ya bishi ko Mm.
tun da haka ne shi za a nan wajen ka musanya amma shafe shi da kai abin da ka musanya shi ne ta shi za a yi a ce a kama ya kama tan domin zarin sa kenan ba za ki na ikowa man ɗin ba wani alifin yauwa na gaban wawo yauwa wannan shine ba iyaki inda haka za a yi a ce ikiwama to amma ba zai yiwu ba tunda ba musalli ne na musallin aini sai kai wannan tafiyar da dole ba za ka mai da shi kamar yadda yake na sahihi inda sahihi sahihi aini bane Na'am.
kamar yadda muka faɗa muka ce a karamar ikramin ba Na'am.
ba dama shi wannan dan da wannan radin ita ma wannan ne kaga dole ka canja ta mutum ya ce min ta jammulan eh man man tajammula na'am ta jammala na'am haka na kuma wannan to wannan kaga mun mun mun tsalaka a jimalan ijmalan sun ma kimi kamatan wannan duk gida ɗaya suke su sa mu koma a nan wajen mun faɗi wanda yake sayi da motar da kenan ko to haka ma shi ma wanda yake ta jammala wanda ya auna awon ta fa'ala kenan ta jammala eh ta jammala eh sai ka ce ta jammulan kawai sai kai mallamma kawai a waje binci kenan ko bin ta jammulan da jammulan a'a ai dai eh ya kawai man ta jammala ya zama man ne zama eh mutum ya ce kawai wa ajmila ijmala man tajammala tajammula in kana son ka kawo ma'anan ne eh haka na wajen man tajammala tajammala ne ta fa'ala kina to sai ka ce tafa'ulan tafa'ala tafa'ula tajammala tajammula abin da za ka kawo shi kenan kamar ta'allama sai ka ce ta'alluma ko takarrama takarruma abin da za ka kawo shi kenan wannan duk yasin mazarin kenan idan ya zama a irin wannan kamar awon ta fa'ala kenan ya san mazarin sa yake ta fakula kalan mace aini kamar yadda muka faɗa wasu exist azatan to idan kuma kafin mu zo wannan idan ya kasance a cikin farkon sa akwai hamzatu wasilin alhamza ta wasilu an gane ko a irin wannan wato kamar humasi ne kenan amma mai hamzatu wasilin a farko kamar in fa'ala ko ifta'ala ko istafala ai su ne masu waɗannan suna da amintu wasu na farko idan sun kasance irin waɗannan ne ka'idar yadda ake musu shine na farko na ukun su sai kai masa kasara kamar yanzu in dalaka kaga na ukun su ai da ne ko sai ka ce in di ka kai masa kasara kenan ko sannan sai ka ƙara alibi kuma kafin na ƙarshen kaga in dalaka sai ka ce in di dalakan kenan wannan shine yanda ake masa na ukun sa kai masa kasra wanda yake bin na biyin karshe shi kuma sai ka kara masa aji in ilaqan abin da ya kamata kenan an gane ko in fa'ala sai a ce in fi'alan ibta'ala ibti'alan istaf'ala istif'alan abin da duk zaka kenan kamar yanzu istafa sai ka ce istifa'an ko istiharaja istihirajan an gane ko shi yanda ake masa kenan isa anan wajen ya faɗa yake muna zuwa wannan zamu zo shi wannan akwai dan bodewa a cikin a cikin ka'ida yawa shi sa yake faɗa a nan wajen wanda wanda ya kamata ni kaga can wajen mun dai gama sun maki mai kamatan wa galiban zattalabin ko mun faɗi shi a can wajen dama mun ce masa amma galibi zattalabin ma'abucinta ana ƙara ta tana tana lizimta shi wannan dinnan wanda ake ƙara masa dinnan na ikama a ce ikamatan ana ƙara masa tako? ba shi ne muka ce za mu musanya ba abinda muka musanya kuma a ƙara ta ba wannan mun gane wannan karatun mahaɗin karatun ko kuma mun gane a jimala a mantajan mula ta jammula shi ma mun gane to muka tsallake wasu izki sa'adatan muka zo wa mayil ahiru mudrajan wabta ha ma a kasar kilwa sani mai mutu ya bi hamzu wasil yake abin da yake bin na ƙarshe mudda za a yi masa madda kaga shine abin da muka ce za mu ƙara alibi kenan ko wabta ha kai fataha kuma ma'a kasiri tare da kasirantar nan na kaga mu kaman in dalaka kaga in dilaka kenan ko domin kaga la din nan aka masa fata sannan kai masa madda ka ce in dila kan ko sannan ma'a kasir kilwisani tare da kasirantar wanda yake bin na biyu wanda yake bin na biyu ba na uku kenan ba kaga isti ko kuma in di na'am kaga na uku kenan ko shine yake bannabi ai ko wanne ne ake masa wannan hukuncin ne maftutiha da abin da aka fatahance shi bi hamzi wasalin da hamzantan wasal duk abin da yake an masa da tan ya sa hamzatu wasalin ta sa fata aka masa kamar in da in da ai dadin nan yanzu an masa fata ne saboda mai saboda ga hamzatu wasalin ko ya zo kuma aka ce masa in dalaka ko ko kuma istafa to duk wannan irin wannan sunayen wanda ake dacin an musu fataha ne lokacin da musu tafsirin da zo to idan za ka yi mulzirin su abin da ya kamata ka yi yanzu shi wannan wanda aka masa fataha sai ka masa kasara sai ka ce nd ko istafa sai ka ce isd an gane wannan karatun ko to shine abin da yake nufi da wannan an gane ko shine misali yake kastafa kamar istafa sai a ce istifa'an an gane ko to wannan yana magana ne shi ma a wajen inda shi ne muka magana wa mayar al'ahiru har zuwa ƙarshe wafta haɗin nan to idan ya kasance misali wanda ya auna awon kuma istaf'ala din ne amma kuma sai zama mutum al'ayin wannan muna magana sahihi ne kenan shine wanda zaka masa wannan hukunci idan kuma ya zama cewa yau gashi ya auna awon istaf'ala amma kuma kaga mun gama magana da cikin dalaka wanda ya auna awon in fa'ala da ifta'ala kenan wannan shi mun yi hukuncin sa mun gama da istaf'ala bisa yayi to wanda ya auna awon kuma istaf'ala amma kuma sai ya zama cewa mutal aini ne na istaf'ala ainin mutal aini to kuma shi zai magana mun gama da to shine dalilin da ya kawo wancan wasa isti'aza isti'aza an gane ko dalilin da yasa ya kawo kenan kaga kaman asalin sunansa kaman ista'aza ne shine asalin fi'ilin ko ista'aza bayanin matsari kenan ba ista'aza ai asalin kenan ko to yanzu idan za ka yi masa asalinsa in za ka yi kamar yadda muka faɗa muka ce da in fa'ala da ifti'ala da istaf'ala in za mu yi me muka ce za mu aune shi awon awonsa na manzarinsa in fi'alan ko? istaf'ala ba istif'alan to muka ce ista'aza ba isti'azata isti'iwazan ai abin da ya kamata mu ce kawo tun da akwai musallin yi ainihi musallin ainihi ne ista'aza adam abin da ya kawo wannan da asalinsa ai a wazani kafin ka zo ka ƙara wannan ƙare-ƙaren ya zama ya zama wajen mai harafi shi da kowane abu to ba sai ka koma asalin ba a wajen ba daga uzu billahi ka kaza nan ba nan a wajen bane to tunda haka ne ai wawi ne a ciki ko idan za ka zo ka dawo da shi dama can abin da yasa da zai koma ista'aza zai koma fili mali ne ai kai wannan shafe-shafen ka shafa wawi saboda ba zai iya bin fasaha ba ka ka sa alibi ko to yanzu kace ista'aza to yanzu kuma za ka koma azalin sa ai sai kace iwazan kenan sanin sai ka dawo da wawun kenan ko to in kace istiwazan an ka duba za ga ai wannan wawun ai mutali shi ma kamar yadda muka yi a wancan lokacin da muka yi tayi a can wajen da muka yi magana kama a kama ya kama ta sunna kenan shi ma abin da zaka kenan istiwazan nan sai ka shafa wawun in ka shafa wawun kaga isti ko ayan daure adam wannan wawun na wa sai ka mai da shi kan a sai ka ce isti'a isti'a sai ka shafa wawan kuma to wanda yake saboda mun wawi bai mu janasa da fata sai kawo alihi sai ka ce sai sai a za to kuma wannan wawun tun da ka shafe sai kawo ta sai ka ce sai a za ta domin istiwa da yanzu ya zama isti'a za ta to shi abin da yake nufi cewa idan mutalli ne na isa fa'ala to shi ma sai ka irin wannan canjin da muka yi a can wajen idan na ruba'i ne na na akama an gane ko mutalli ne
to shi nan to shi ne to ƙarshe shi ne yake walumu ma yarba'u fi amsalin ma ƙar talamlama talammanci abin da ya zo na hudu a cikin misalin abin da ya zo kamar talamlama talamlama sai ka ce talamluman sai ka rafa'a akan na hudu ta lam la sai ka ce wannan ladin sai ya zama lu za ka manzari sai ka ce talamluman an gane ko shi ne abinda za a faɗa a yawon kamar ta da haraja sai ka ce ta da harujan ta fa'alala ne ke nan yauwa sai zama ta fa'alulan ta da haraja sai zama ta da harujan an gane ko?